المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabat sha biyar ga watan rabi'u sani shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 20 daidai ga watan 11 shekara ta 2021 meladiya insha Allah za mu dora akan inda muka tsaya a karatunmu na sahih bukhari wanda za ku iya tuna muna cikin tafsir surat yusuf kuma muna karanta kisar yusuf alaihi salatu wassalam kamar yadda imam bukhari ya kawo kuma yadda ya zo a cikin surat yusuf din idan yan uwa za su iya tunawa a satin da ya wuce akwai abubuwa na ban al'ajabi kwarai da gaske da darussa da musulmi ya kamata ya koya a rayuwa dangane da musamman jarrabawa da ibtila'i jarrabawa da ibtila'i ya Allah ka azurta mu da cin dukkan jarrabawa da za ka jarabe mu da ita karama ko babba kuma ya Allah muna roƙonka ka jarabe mu da abin da imanin mu zai iya ɗauka ka jarabe mu da abin da imanin mu zai iya ɗauka annabi yusuf mun yi bayani jarba ta ƙarshe da ya fada ciki a cikin bayanin mu kenan a lokacin da wannan matar sarki ta neme shi da alfasha har suka ruga da gudu a matsayinsa na annabin Allah Allah ya jarabe shi da fitinar mata ya ruga da gudu yana gudu tana gudu akan sai an yi lalata an saba wa Allah ya ce Allah ya kare shi Allah ya kare shi abinda ya faɗa ce ma'azallah to wannan shine ka'ida da malamai suka faɗa duk lokacin da fitina ta zo maka ko aka tallata maka wata fitina to sai ka ce ma'azallah ka ce Allah kare ni Allah kiyaye shi ne ma'azallah to haka ya faɗa kuma a cikin isar da za mu karanta za ku ga amfanin ma'azallah ɗin da ya faɗa za ku ga amfanin neman tsari da ya daga ubangiji ya kare shi har ta kai ga sai da take ta masa riga aka zo ana jayayya ga mai gida ya zo ga mata ta zo ga yusuf ya zo alaihi salam ta kulla masa sharri a gaban mai gidan amma wani a cikin gidan sai ya ba da shaida ya ce a lura da rigar shi annabi yusuf tun da rigarsa ta yagi na farko dai ta ce shi ya neme ta har ta ce ai babu wani sakayya da za ka yi wa mutumin da ya nemi iyalinka illa ka ɗaure shi a kurkuku ko kuma kai mai azaba yusuf ya ba da ansa ya ce hiyara waɗanni an nafsi ya ce ranka daɗe matarka ita ta neme ni ba ni na neme ta ba amma ga shaida ga ɗan gidan babbanta yana gidan shi ya ji kakakaka ɗin da ake ta yi shi kuma mutum ne mai adalci haka ake so ka zama mai adalci idan an nemi shaida karka manta wannan faɗan gidan babbanta ne kuma matar sarki ne amma ya faɗi gaskiya so kada alaƙarka da kusancinka da wani ya sa a nemi shaida a gare ka ka faɗi ƙarya ka zubar da mutuncinka ka zubar da kimarka ka zubar da darajarka za ka zama baka da kima a wajen Allah haka a wajen mutane sai ba da shaida ya ce a duba idan rigar annabi yusuf ta yage ta gaba ne in ta gaba rigarsa ta yage kenan kokawa suke da shi yana kokarin yayi kanta ita kuma tana rike shi har rigarsa ta yage ta gaba in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqatuhu min kadhibin sai ya fara magana akan ta yace yace ita ta yi gaskiya shi ƙarya ne idan kuma an ga rigarsa ta yage ta baya to wannan shi ne mai gaskiya ita makaryaciya ne wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa hum sadiqin to kamar yaya kenan ya ruga ne da gudu ta jawo rigarsa wajen kokarin fusgar rigar sai ta yaga mai rigar ta baya sarki ya ce to a duba rigar annabi yusuf shi dai Allah ya jarabe shi da harkar riga a can yan uwan suka ciri rigarsa suka ba suka zuba mata jini aka kai wa babansa rigarsa aka ce kura ta cinye gashi yau ma an daɗa ya ga masa riga Allah karim sai aka duba rigar sai aka kuma ta yage ta baya sarki ya shiru sai ce wannan kaidi ne na mata kawai a bar wannan magana kawai wannan shiri ne naku na mata yusuf bai neme ki ba ya ce wa yusuf a arid an haza ka kau da kai ka bar wannan zance kai haƙuri ke kuma ki nemi gafara in naki kunti min alkhati'in kin yi laifi kin yi kuskure shikenan sarki ya ce a bar magana haka sai kuma gari ya ɗauka matan gari suka ɗebi magana ana cewa a a a a a a an yi abin kunya a garin nan kar ku manta waɗannan ba musulmi ba ne malamai ba musulmi ba ne amma ku ji yadda suka ƙazantar da harkar zina ka ce an yi abin kunya abin da aka yi ba a kyauta ba matar sarki tana neman yaron gidanta wannan wani irin abu ne wannan matar sarki ta nemi ɗan gidanta yaran gidanta soyayyarsa da ƙaunarsa ta shiga zuciyarta tana neman ta lalata da shi waƙala ne sotun filmadinatin ra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba suka ce inna lanaraha fi dalalin mubin lalle matar sarki ta bata lalle matar sarki ta tabi wannan zance ya yi wa matar sarkin nan wato muni ba ta ji daɗi ba da ta ji maganganun da ake yi da yi da ita da ake a gari sai ta shirya wani makircin kuma ta ce to ina gayyatan ku idan matar sarki ta ce tana gayyatan matan gari ai cika gida za a yi to ta ce muna kira muna gayyata kowa ta zo ba a san me za a yi ba haka suka tattara kasan mata da taro inda yan ce an haɗu to ba magana duk abin da za ka yi ne mata za ka tara to za a cika maka wuri nan da nan ba ɓata lokaci shikenan ta ce ku zo suka zo ta zaunar da su ta sa su a layi ta ba wa kowace mata wuka ta ce ku riƙe kar ku manta lokacin tun da ba yawa al'ummar ba yawa ba irin masu yawa ba ne yanzu kun san an fi yawa a ƙarshen duniya duniya tana daɗe daɗe ana fin yawa ana haihuwa ana abin so su daɗin ba yawa bane su ta ba su kowa ta ba ta wuga ta je ta samu annabi yusuf a ɗaki ta ce ta ce ka zo ka wuce ta nan to ya zai yi matar mai gida ne dole abin da ta ba da umarni haka za a yi ya ce ta ce da shi fito ka zo ka wuce ta jera su a ƙofar abin nan a ɗaki ta ce ka zo ka wuce ta gabansu kawai idan ka wuce bukata ta tabiya ta ba su wani abinci da ake yanka shi da wuka na gaya muku malamai sun faɗa sun ce wasu sun ce utruci wasu sun ce kubewa ce wani abin da yanka dai haka da mata suna na san suna yanka sun iya yanka salad sun iya yanka kubewa sun iya yanka kaza mata ana hira ma ana yin yankan ya ce ka zo ka wuce wallahi malam sai ga annabi yusuf ya fito malam yana fitowa kowa ta daga kanta suka ci gaba da yankan suna yanka yana wucewa ana ta bin da kallo har suka ta yanke hannayensu gaba ɗaya ba su sani ba jini fa ya haɗu da abin yankan gaba ɗaya duk ba su sani ba saboda tsabar ɗaukan hankalinsu da ya yi amma yanzu kai ne kana tafiya watakila kana kallon wani abu ya ɗauki hankalinka ba sani ba ashe akwai bayan gida da kashi ka je ka shiga ciki ma ka a wannan baka ma sani ba sai ka ce wallahi ban lura ba ban kula ba ta tsunduma a ciki suna ganin suka ce ai wannan ba mutum bane kun san jama'a kyau Allah ya tattara rabin kyau na duniya gaba ɗaya ba annabi Yusuf rabi kuma ya rarraba shi a duniya kyawun halitta suka ce ai wannan ba mutum bane ai suka ce wannan mala'ika ne falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم تكدكي سيتداو كنسو سيتداو to wannan fa shine wanda kuke zargi na waina neme shi wai a gidan nan Allah ya ajiye mun mutum irin wannan a nan gidan akwai wani abun zargi a gare ni nan na neme shi qalat fa zalikunna alladhi lumtunnani fihi wannan shine gulmata da kuka tai a gari kuka ta yadawa cewa na nemi Yusuf na nemi Yusuf cewa wal qadara watuhu an nafsi na neme shi fastasama ya kiyaye kame kuma na ce wala illam ya falma amuruhu la yusjananna wala ya kuna min asagirina in bai yi abin da na umarce shi ba sai an ɗaure shi a kurkuku kaga ashe mata suna refin ɗin maza kenan za a ɗaure shi in bai yi lalatar nan ba kuma zai zamanto cikin kaskantattu ƙanana shine min asagirina addalili ne kenan inna lillahi wa inna ilaihi a nan a gaban sarki ne ta faɗa ta ce lalle an yi haka amma ni kadai an zarge ni to ga matan gari gaba ɗaya su hannayensu ma suka yi yanke gaba ɗaya wannan inda tare suke a gida suke me zai faru to jama'a wannan malamai suke cewa wannan yana nuna ƙarfin da mata suke da shi tun a wancan lokacin a harkar gida da iyayen gidansu karka manta fa matar sarki ne a gaban sarki a gaban matan nan take cewa wannan shi ne kuma na faɗa in bai yi abin da na ce ya yi ba wallahi sai na san an ɗaure shi kuma sai ya zama cikin ƙaskantattu gajiyayyu a gaban sarkin take faɗa mai gidan ya zai yi kuma fa sai da aka ɗaure yusuf ɗin yanzu za mu karanta ya shiga kurku kuma bai yi ba ko tun da bai yi ba kuwa to sai an ɗaure shi kaga faɗa ziya ce da ita in naki kunti min alkhata'ina kuma ya ce da yusuf yusuf a arid an hada kuma ya ce da ita yastaghfiri li dhanbiki amma kaga abin da ta maimaita ta ce in fa bai yi ba a gaban matan ta faɗa kuma a gaban sarkin in bai yi abin da nace ba la yusjananna wallahi sai an daure Yusuf kuma wala yakuna min as-sabirina ya za a yi sarki dole ya da'a wa matarsa dole ne dole ya da'a wa matarsa wannan na san shi mutumi na ne karku ta kallarsa musamman ya kamun ziyara yana son malam ne ya taho daga wani wuri wato wannan yake nuna akan makalla sai ka bi a hankali akan harkar mata kuma mutum ya zo da kirji yana a kaza kaza kaza kai dai Allah ya taimake ka kawai wallahi malam yar karama yar guntuwa haka za ga ita take juya gidan ƙwarai kuwa na'am ba za ta saku ba kamar ya yi mana ha ya za a yi sake ta ya za a suke ta kaga fa shi yana neman gaskiya ne to gaskiyar ta bayyana sai ka yi abin da za ka yi ya kai yalla bai to in gaya muku wani sirri malamai suka ce yawa-yawan manya-manyan mutane da kuke gani wallahi al'azimin walin suna buga mulki wa mutane kuma ana mulka su a gida ne ku yi haƙuri fa haka malamai suka ce wannan yana nuna hatta a wancan lokacin akwai tasallutun nisa mata suna da rinjaye suna da fawa suna da ƙarfi a kan mazajensu masu mulki to don kai yanzu kana mamaki don an ce wani sai wance ta ce damar ɗabiyar su ce haka suke yawanci wani raunin yana bayyana a fili ba yadda kuma isa yi a faɗa a faɗa a faɗa bai isa ya zo ya ƙarya ta ce wallahi ni ba a isa a ce kaza ba ni din ya isa bai isa ba haka za a yi ta tafiya a dole dole wani kuma murni zai danne ba isa a yi ba akwai ɗaiɗaiku waɗanda ba a abin nan yanzu ko da irin abin nan da ke gani ko gwamnoni ko shugabannin ƙasa akwai wanda za a ga matansu a yawace suna can ne su ne can kamar ma su ne shugabannin akwai wanda kuma za ka ga ba za ka taɓa ganin matar suna bayani a gidan rediyo wai matar gwamna ne abin nan ba ya ce babu ofis ɗin first lady ɗin babu ba za a yi ba albashin first lady za a baki amma ba za a buɗe ofis ɗin ba wallahi akwai su ɗaiɗaiku ba yadda za a kai wai ana wani taron abin an turo matarsa ko an yi wani ba sa yi akwai su wallahi akwai wanda ko inda kaga kaji haka suke da yawo ko ina sai sun je to Allah dai ya taimake mu ya ba mu fawa ko to yanzu annabi Yusuf ya za a yi za ka yi abin da aka ce ka yi ko ba za ka yi ba sai ya ce mai gidansa sarkin ya ce ranka ya daɗe a kai ni gidan kurkuku da in yi wannan abin da matan nan take cewa na yi a kai ni kurkuku a ji a ɗaure ni ina fatan in ba a raba ni da wannan mata ba kar in karkata zuwa gare ta in zama to cikin kaskantattu ko cikin jahilai malamai wasu suka ce addu'a ya daga hannu ya ce ya ubangiji na ya Allah na zaɓi zaman kurkuku ya ubangiji idan baka kautar da ni daga gidan nan ka kautar da ni daga kaidin matan nan ba karba in karkata gare ta in zama cikin jahilai qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya ubangiji kurkukun na fusun na fi son kurkuku a kan ne zina wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min aljahili ya ubangiji idan baka kaitar kautar da ni daga kaidi ka ji fa kaidi kaidi makircin mace kenan wallahi mace sai da addu'a mata da kake ganin su wallahi sai da addu'a akwai fitina a tattare da su fiye da yadda kake tsammani kuma in ka yi wasa ta nan za a karya imaninka sai da addu'a ba halitta ce da ake shan alfahari ba wai fa sai matarka ta gida ba matan titi wallahi malam ana so idan ana so a lalata mutum ana so a lalata mutum wallahi malam sai haɗa shi da mata yanzu barin baku misali guda ɗaya mu ai masu karantarwa ne mu almajirai ne wa'azi muke kullum Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce ko billahi azimu idan muka gaya muku abinda ko dai ake turo mata ko matan su bugo mana ko su aiko mana ko su gaya mana magana ko su mana text wallahi ba za ku taɓa yadda za a gaya malamin addini irin wannan ba amma kai tsaye mace za ta kira ka ta gaya maka magana ba ta da kunya kuma a matsayinka na malamin addini wani lokacin gwada ka za a yi wani lokacin kawai su tunaninsu ne haka wani lokacin a ga rauninka wani lokacin da gaske kake ko ba da gaske ba ne mata kowane malami mai karantarwa kuma sai dai inda zai faɗa ba to wanda Allah ya ba shi kariya sai ya tsaya kyam a kan manufarsa wanda kuma zalla ta ɗauke shi shi kenan ko sati shekaran jiya nan wata mata ta kira ban san daga ina ba na ce waye ne kamar ya waye malam na ce na ce dole in tambaya mana ji waye ne na ce me ya faru ta ce wallahi kawai kayi mun ne kawai kayi mun ne kana birge ni na ce bari in kira ka in gaishe ka na ce Allah saka da alkhairi sai an jima to ya kaga fitina ya ka gani bayani na me kuma ai ai su in baka fahimce su ba sai ka wahala amma in ka fahimce su shikenan wallahi malam ina ga ma malamin addini za a iya shiryawa ma wallahi wasu makiya wallahi za su iya shirya su hada baki su bada lambar ka ga wata din a tura maka ma dan kai wani abu su rikodin su dauka su yada duniya wa zai yadda da wannan abar wannan aban wannan abin da ke wannan waya da suke jiki ka je ka riƙe hankali a ina tun da ni mai wa'azi ne ba zan zazzage ta ba ba zan ce ku na ce na gode Allah saka da alkhairi suna nan barkate wani bawan Allah cewa ya buga masa a waya akai ta dage dole sai ta zo ya ce ni fa da iyalina da komai ta ce zan zo har gidanka ya ce a ni ba dan iska ba ne ba to haka suke ba su da kirki to wanda ya rike zikiri ya rike Allah ya kama gaskiya to Allah sai ba shi kariya annabi yusuf fa a gabansa a gaban sarki yau matan nan ta ce ko a yi wannan abun ko a tafi kurkuku yau ikon Allah ana gayyatan zina malam a tilas ga sarki kuma da rauni yana ana zaune ya daga hannu ya ce ya ubangiji rabbi sijinu abu ilayya mimma yad'unani ilayhi وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن Allah kawai take ubangiji ya karbi addu'ar Annabi Yusuf Allah ya ce mun karbi addu'ar ka malam ka duba ni ikon Allah karban addu'ar a lokacin shine ya tafi kurkuku shi yasa kullun ake gaya maka wata jarraba wadda Allah zai jarrabe ka wata fitinar ko wannan din shine alherin kaga fa bala'i ne guda biyu ya fada ko dai ya fada wancan masifar ta alfasha ko kuma ya tafi gidan kurkuku karka tambayi yadda munin kurkukun nan yake a wannan lokacin amma a lokacin Allah ya karbi addu'ar Yusuf me ya karban addu'ar Yusuf a tafka shi a kurkuku Allah kuma yace na karbi addu'ar fa sarafa anhu kaidahunna yace innahu huwa samiul alim lalle Allah shine mai ji kuma mai ilimi annabinsa ne yana da dama ya kashe sarkin ya kashe matar sarkin yana ga dama ya kifar da garin ya turo mala'iku su abin amma tun da Allah ya rubuta annabi Yusuf sai ya shiga cikin jarabawa wallahi sai ya shiga to haka kai ma duk matsayinka a wajen Allah duk zikirinka duk ibadarka duk karatun qur'aninka duk salatinka duk kusancinka da ubangiji in dai Allah ya rubuta sai ka shiga wani cikin ibtila'i wallahi sai ka shiga to ya za a yi shikenan sarki ya ce to sai a zo a kama yusuf kaga aikin mata ko a zo a kama yusuf ya ce a tafi da shi a daure shi duka aka yi ittifaki mutanen gida da matar gida da yan gida da waye cewa a je a kai shi kawai har sai wani lokacin da Allah ya ga dama amma kai shi ma life in prison ne life in prison shine yan prison suke cewa lafa ai wani lafa ne mana har abada shi a nan zai mutu kawai sai dai in ka ga ya fita kawai ga wasu ce aka fita summa badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayati la yasjununahu hatta hin sai ya bayyana gare su bayan sun ga al-ayat me al-ayat dalilai na karara da suke nuna Yusuf bai yi wannan ba kuma bai zai yi ba kuma bai nemi matan nan ba kuma Yusuf ba a shirye fa yake je wannan lalata ba bai zai taba yi ba la yasjununa wutu ko za a daure shi tunda bai zai yi ba to abin da aka tambaya ka ce a to yanzu shi wannan sarki inda Yusuf din ya ce ya yadda zai yi to shikenan kuma sai kyale shi je yi kai mata akwai mulki da sarauta kuma ka duba tsaurin idan matan nan yanzu a gaban sarki a gaban mai gidanki kina neman wani zaki lalata da shi kuma kice in bai yadda yayi yayi lalatan da ke ba sai kin sa an daure shi a'a ashe matar sarki ashe matar gwamna ashe matar shugaban kasa ashe matar ranka ya dade ashe takan iya sa a daure wani ka ji ba kamar ita ce take mulkin cewa take wallahi sai an daure shi saboda garanti sai an daure shi kuma wallahi sai da aka daure annabi yusuf ka nutsu in gaya maka ka bi hankali in ka fada tarkon mutanen nan sai abin da Allah ya da kai shikenan aka ɗauki annabi yusuf aka tafi da shi kurkuku da aka zo a tafi da shi sai aka haɗa shi da wasu matasa guda biyu suka tafi tare da shi ɗaya daga cikinsu mai ba wa sarkin garin giya ne shi kawai aikinsa supply na giya in sarki ya buƙaci giya to shine supplier na na na, na wine giya yake kawo kawai ɗaya kuma shi ke dafo abinci ya kawo wa sarki sai aka haɗa su da shi annabi yusuf aka ce su tafi gaba ɗaya su je shiga wani abu Allah yake so yi kuma su ma sun tura su ne da wata manufa da wani dalili shikenan wa dakhala ma'ahu sijna fatayan wannan su ne fatayan da na gaya mu sai suka ce suna so su gwada yusuf dinnan su ga wai shi wai gaske ne annabi ne wannan mutumin to kaga manufar tafiyar da su kenan za su jarraba shi su gwada suka tattauna tsakanin suka ce mu gwada mutumin nan mana mu gani mu ga wishin da gaske yake ko ba gaskiya bane ba sai ɗayansu ya ce yusuf mun samu labari kana fassara mafarki kuma kana ba da labarin abubuwan da za su faru ta hanyar mafarki allah ya sanar da kai sai ɗaya ce to ni na yi mafarki gani nan ina tatsar giya ni na yi mafarki gani ina tatse giya ina sashi a cikin mazubi wannan ɗayan kenan shi mai shayar da sarki giya kenan sai yi mafarki akan harkarsa shi kuma ɗayan sai ya ce ni kuma na ganni na ɗauko gurasa na ɗauko abinci gurasa ina tafiya na yi da ko amma kuma tsuntsaye suna ta hawa ina ta da tsuntsaye suna ta cin wannan gurasar amma a kan kaina da Allah ka fassara mana wannan mafarki don mu muna ganin kamar kana cikin mutane na kirki masu kyautatawa wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma wannan mai shayar da sarki giya kenan inni arani a'siru khamra sai kuma ɗayan wanda yake mai yi wa sarki abinci ko mai kawo sarki abinci وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه سيسكا تشيمي نبئنا بتأويله إنا لنراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين ba mu labarin fassarar wannan mafarki na muna ganin kai Yusuf kana cikin mutane masu kyautatawa kai Yusuf kai tsaye yanzu fa an shiga kurkuku ne wannan ana cikin kurkuku an fara karatu sai yusuf sai ya ce babu wani abinci da zai zo muku a nan garin da ku da sarkinku face sai na ba ku labarin wannan abincin kafin ma abincin ya zo sai na ba ku labarinsa da wanda za ku shuka da wanda za ku yi oda duk sai na ba ku labari kuma wannan yana cin abin da ubangiji na ya sanar da ni sai ya fara ce musu allah na to ya fara da awa kenan annabi yusuf a mutanen da arna ne ba su mai yadda da Allah ba su yadda da waye ba da sauransu ba su yadda da tasirin ubangiji ba ko da suna tunanin akwai Allah akwai gumaka to sai ya fara nuna musu abin da Allah na ya sanar da ni kaga hikima ta annabawa ko oh to kana da wani Allah kenan Yusuf so yake aiku imani da Allah na shine ya sanar da ni wannan abu yace na baro addinin mutanen da ba su yi imani da Allah ba na baro su kun tuno ko can da ya baro da gida da ƴan uwansa da waye yace na baro su da jama'arsa na dawo nan gurin mutanen da sun kafircewa Allah na baro su na zo nan gurin kuma zan dasa musulunci kenan قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله sai na baku labarin fasar ya ce zalikuma mimman allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafiruna ya fara wa'azi yace sai na bar wancan hanyar sai na bi hanyar iyayena Ibrahima da Ishaqa da Yaquba addinin su su na zaba ya fara tallata musu akwai wani ma annabi Ibrahim kenan akwai yaqub akwai ishaq akwai waye kenan suka fara jin wannan zance a baki annabi yusuf sai ya dada ce musu mu ba ma shirka da Allah wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub yace ma kana lana an nushrika billahi min shay amma fa mu ba ma shirka da Allah yana ta musu wazi sun yi shiru su dai yanzu fassara mafarki suke kafin ya fassara ne yin shimfiɗa haka ake so in mutum ya zo da buƙatarsa wajen ka fara yi masa da'awa kafin ka biya mai buƙatar da ka yi musu shimfiɗa ya ce ba ma shirka da Allah to sun san ma wani abu shirka ya ce zalika min fadlillahi alaina wa ala nasi walakinna aksaran nasi la yashkuru ya ce amma fa wannan falala ne ga Allah da ya bamu da ni da iyayena su Ibrahim su Ishaq su Yaqub ina amfanar Allah tun da ya maida su annabawa yace amma da yawan mutane ba sa godewa Allah su kafirai sai su ta shirka da Allah to sai sake cewa da su yanzu ku abokanan zamana a wannan kurkuku ya ku waɗannan matasa abokanan zamana ya sahibai sijini a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahid alqahhar yanzu ku riƙi alloli ku riƙi gumaka daban-daban daban-daban daban ku je kuna bauta musu shi yafi alheri ko kuwa dai Allah ƙwaya ɗaya alwahidu alƙaharu mai rinjaye ya Yusuf ana ta jiran fassarar mafarki fa bai fara ba har yanzu da'awa yana da'awa sai fara yanzu kaga a iya fassara mafarkin kawai ya shiga musu da tauhidi abinda ake da bukatar su zama ya fara kama yaran sarki su musulunta in ya so aji a kai wa sarkin farmaki shi ma ya musulunta yanzu allolin canzu za ku yi ta bautawa saboda mutane ne masu bautar wani ba Allah ba malam ka duba yadda Allah yake sha'anin sa ya dauki clean person mutumin da yake mai tsafta ya tsunduma shi a cikin mutane masu kazanta don ya ga tasirinsa kenan Allah zai iya jarraban ka kai da matsayinka da kake da shi yanzu Allah ya je jefa ka cikin mutanen da ba su da addini gaba daya to ba narkewa za ka yi ka je ka bi su ba ƙoƙari za ka yi ka ga yaya za ka yi ka wawuri wasu abokanan tafiya a cikin aikin ka na alkhairi haka ake so zai iya yiwa a tura ka wajen aiki gurin da ko kiran sallah ba a yi a tura ka wajen aiki ma'aikatar gaba ɗaya ba musulmi ba ne a tura ka wata sana'a ka je ƙasar da babu ma kaza wannan uwa yake ce min in yayi tafiya wata rana ya je china zai je sayan kaya ko nawa ya ce wallahi malam na zauna a wani gari a china sati na biyu wallahi ban san ina ne gabar ba ban san yamma ba sai dai in rana ta fito ya ce wallahi magana kiran sallah ko musulmi ɗaya babu ya ce sai dai a hotel kawai in sanya zan dabura ko musulmi ɗaya babu ya ce malam na ga kafirci su fa maganan wai ka ce Allah ka ce sallah ka ce gaba ka yi ai ba su ma san shi ba mu yanzu nan duka ana ta Allahu akbar ana wallahi muna cikin ni'ima ne kaga nan dan kake gani billahi azimu idan ka je wata kasar billahi azimu zaka dauka kamar a Madina muke kai ba ma a wata kasar ba a Najeriya idan ka tsunduma ka shiga wani wuri wallahi zaka ce kai lalle Kano muna cikin ni'imar Allah wai wai ai akwai inda gaba ɗaya ba a magana addini wani yana ba da labari ya je sabis nyc ya je wata jiha can a kudu suka kai shi ya ce yana zuwa da aka yi shi na farko dai tafiyar da ya ya shiga wannan gurin ko musulmi ɗaya babu a wurin ya yi awanni a babur aka kai shi ya je aka kai shi gidan sarki tunda bakon gwamnati ne shi kwafa ne shi ana kai shi aka kai shi gidan sarki farkon abin da aka tare shi da shi giya eh irin girmama a zo a tare ina ruwansu kana shan su wa'in sun ɗauka kowa yana shan giya giya aka kawo masa aka ce da aka ce gashi ya rasa inda zai sa kansa sarki ya sama masa gida a cikin gidansa saboda ai shi bakon gwamnati ne ya zo NYC bautar ƙasa gidan nan da ya je aka sama masa yana zuwa ya samu balagaggun 'yan mata sun shirya komai ga sunan wannan za su yi maka abinci wannan za ta yi maka wanki da guga kuma tare da ku ringa kwana wallahi nake gaya maka wannan kwafa ne musulmi dan Kano yace eh shikenan yace ka zauna shikenan kuma suka zauna washe gari litinin ya je rufotin a wajen aiki makaranta ce aka kai shi kowa bai sani ba kowa baya jin yarensa ga mata kuma an aje masa a gida ai daga nan ya rubuta kada ya ce da Allah zai dan je ganin gida da ya fito ya ce ko nawa ake kashewa sai an canja masa wurin nan malam yanzu ka duba wannan in ba imani ba in mara imani ne ya ka gani to wallahi malam akwai musulmi din kwafofin musulmin in aka kai su wuraren haka za su zauna su latke su yi shiru su ta aikata barnar kaga daga NYSC ya je ya lalace watakila bai taba zina ba amma yanzu tafiyarsa ya je ya koyo zina bai taba shan giya ba ya koyo akwai wanda wallahi malam har naman kare da alade sun cicci yace to ya za a yi ai tunda je haka suke kai ma ba aikace ba kawai in ka dawo ka yi sigifari wani a Najeriya fa to yanayi yakan iya canjawa ya ku yan uwana kar mutum ya taba yadda ya ce wai yanda yake dinnan har abada haka zai rayu wallahi a'a yanayi yana iya canjawa ka je ka tarar babu wurin sallah baka ma san ina gabar take ba ka tarar guri cike yake da barna to ya za ka yi sai ka yi haƙuri alhaji ibrahim allah ya masa rahama alhaji ibrahim namu na nan da ya rasu wata mun yi wani karatu ne ya tsaye da ne yake bayani ya ce malam lokacin da muka je america ya ce ya je amerika da shi da wasu abokanansa ya ce malam ya ga tashin hankali ya ce na farko suka je suka sauka wani wuri da daddare sai aka ce ai akwai night club a fita ya ce wallahi malam muka fita kamar irin zagaye gari ina wai kar mu zauna a hotel ba mu san gari ba sai suka ga wani hotel suka ce a bari su je sha lemo ko da baka suna shiga wurin akram kallah ya ce sai muka tarar da mutane tsirara jigidar ko riga ko wando babu da maza da mata ga 'yan kallo kuma suna zazzaune za ka je ka zauna a teburi ana wanka ana kiɗa ana rawa wacce ta kowa kyau ta zo wannan ta zo ta yi kaza wannan ta ba riga ba wando alhaji ibrahim na wannan ya ce malam sai na ce subhanallah subhanallah ya ce muna zama akan teburin nan sai aka kawo giya sai ya ce abokanansa ya ce to ni ba wurin zamana ba ne nan kuma ni ba zan iya tsayawa nan ba ya ce sai wani cikin abokanansa ya ce masa haba alaji kai da ka zo ka tarar da kasar mutane da al'adarsu da ɗabi'arsu ai sai ka tsaya ka ga yaya suke al'amuransu ya ce tuntuni na tashi na fita ya ce wallahi malam da na fita ma bata na yi ya ce ban san hotel ɗin ba na kasa ganewa ban gane ina ne ne ta zagaye sai da waya suka nemo ni ya ce ban sake koma ya ce zigidir tsirara duniya tana da faɗi kuma matsiyata suna da yawa ina gaya muku wannan ne don mutum ya zama yana da wayewa zai iya yiwuwa ka je ka tarar da wani wani abu daban kar ka manta da aƙidarka kar ka manta da tarbiyyarka kar ka manta da addininka kar ka manta da girmama ka da Allah yi girmama ka da Allah yi nan wasu ɗalibai muka tura su su shiga da'awa can can wannan jihohin nan wasu ƙauyuka a can kebbi da su zuru su ina ne can dai wasu ƙauyuka da ake da maguzawa da da tare za mu tafi wani uzuri ya hana ni tafiya na ce ku je ku yi gaba zan ga yadda zan yi taho da suka tafi malam na farko da suka je wurin da za su je din babu wannan afwan masallaci muka ce za mu je mu gina musu wani ne kira ne ya ban labari ya ce ga mutane nan suna son musulunta amma ba masallaci na ce a tura a je a ga gurin wallahi a karamar kallawa da ɗaliban nan suka je suka ce mu malam mun je ga nan muka tsallaka da kwale-kwale muka shiga wallahi malam yan mata a garin malam ko riga ba su da shi tsirara suke da ganye kawai suke sa a jikinsu da mazansu da matansu na ce a najeriya a arewa ce wallahi a najeriya a arewa ganye wallahi malam akwai wanda suke kan dutse akwai wanda suke cikin daji ya ce mace matar aure da budurwa ba riga ba zani fa haka ya ɗauko hotunansu amma kawai da ya ce ya ɗan kakkauce haka ya ce kaga alama na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce da ka zo ka ce musu musulunci za su ce meye musuluncin ba san shi ba a arewa muna nan muna ta ihu a nan muna zage-zagen juna wani ya iya wani bai iya ba wani kaza ne wani kaza muna da maguzawa har yanzu a arewa mu musulantar da su ba har yanzu duka duka wannan magana da na gaya ma in kai awa hudu kana tafiya za ka shiga wannan gurin a mota ba riga ba wando da gashi da ganye suke tafiya ba su da aiki sai noma sai daji kurum suka ce kai malam ba za mu iya zama a wurin nan ba ba za mu kai la ilaha illallah yaya za a yi to ai hakan dai za a yi to waɗanda suka musulunta shine ake ɗiban tsummo kara taimako na masallatai da ake nema na riguna da wai shine sai a je in an ka kai musu sai a ba su ta warwa su ba riga ba wando akram kallah a Najeriya ba suke ba su san wata makarantar boko ko makarantar islamiyya ko wani kwalta ko wutar lantarki ko ruwan famfo ko waye ka duba fa su ma 'yan ƙasa ne waɗannan ba su san ma da wani gwamnati ba kwata-kwata ya ce amma abin mamaki aka nan kallawa hakan kana yawo sai ka ga fostan 'yan siyasa a wurin an kai musu tuntunin kuma akwai rumfunan zaɓe a wurin to annabi yusuf ya samu canjin rayuwa ya kuma yi haƙuri amma sai ya yi abin da ya kamata shi sa na kawo muku wannan kisar duk wanda ya samu kansa a cikin wani yanayi to ya yi abin da ya kamata ya ce ya ku ‘yan uwana abokanan zaman kurkukuna mata abudu na min dunihi illa asma'an sammaitu muha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biya min sultan ya ce duk waɗannan abin da kuke bautawa gumaka sunan nake ne kuka saka musu da ku da iyayenku babu dalili a wajen Allah da hujja na halaccin ku bauta waɗannan inil hukumu illa lillah amara Allah ta abudu illa iya ai hukunci gaba ɗaya yana hannun Allah kuma ya ce kada abauta wa kowa in ba shi ba zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayyen addini bautar Allah da musulunci walakin na aksarar nasi la ya'lamun amma da yawa daga cikin mutane ba sani ba Yusuf ya daɗa gaya waɗannan abokanan kurkuku to yanzu zai fara fassarar mafarki kaga manufa ko to malam barin gaya muku wani abu duk mutumin da yake da manufa ta banza ko ta kirki ku riƙe wannan abazin ƙa'ida duk mutumin da yake da wata manufa ta banza ko ta kirki idan ya samu dama to sai ya shigar da manufarsa za a iya kawo muku abu ingiringim haka wataƙila a ku ga da sunan taimako ne ko waye da sauransu ko mai da sauransu ku abinda za ku kalle shi da wani tabarau za ku kalle shi na daban su kuma sun san me yasa suka kawo muku wannan abu kuma dole sai sun shigar da wata manufarsu a cikin wannan abin da suka kawo muku dole ne karka zama ba gida ka ce ai wannan al'amari ne mai kyau ai kaza kaza kaza ai ya kamata mutane a rungume shi kaza kaza na a rungume shi kai roman kake dubawa amma baka san consequences din ba da ke karkashin abu wannan magana ce a dunkule ku je ku fassara ta yace ya ku abokanan zamana na kurkuku ga fassarar mafarkinku yanda abin yake shine ɗaya daga cikinku za a zo lokacin da zai zo ya ɗauko giya ya shayar da mai gidansa da ka ce kayi mafarki kana kallon kana tatsar giya to za ka zo ka ɗebo giya ne ka ba wa sarkinka wannan sarkin da ya turo su kurkukun kenan amma a hadu kuma fayasqi rabbahu khamra zai zauna zai zama dan bawa sarki giya ne aikin ka kenan salaranka da za a rinka biyan ka kawai kai giya za ka rinka dauka kana shayar da wato mai gidanka yace za ka fita daga nan kurkukun bayan kwana uku ko wani wata uku ko kaza uku kuma idan ka fita za a baka matsayi na bawa sarki giya shine ɗazu da zamu fassara muku muka ce mai ba wa sarki giya dan ku gane shi da ba a faɗi sunan shi ba to ɗayan fa wanda ya ga ya ɗauko gurasa tsuntsaye suna ta ci a kansa ta akulu tairu min sai yusuf ya ce wa ammal akharu fa yuslabu fa ta'kulu at-tayru min ra'sihi ɗayan ɗayan kuma za a tsire shi za a kashe shi kai za ka mutu a tsire ka tsuntsaye ma za su zo su yi ta cin wato kanka su caccake ka gabaki daya qudi al-amru alladhi fihi tasaftihan fatawar da kuke yi fassara mafarkin da kuke yi na gama fassara muku kuma wannan abun fa Allah ya riga ya gama yanke hukunci gaba ɗaya sai ya faru a dole kai zaka zama mai bawa sarki giya kai kuma zaka mutu in ka mutum kuma ga abin da zai faru tun da kaga tsuntsa yana cin gurasa a kanka to kai kanka ne wannan gurasa kashe ka za a yi mutuwa za kai to wannan fa an kaɗa masa hanjinsa fa a kar ku manta ya ce musu dalikuma mimma allamani rabbi wannan abun fa ubangiji na Allah shi ya sanar da ni kuma za ku gani ba kun yi imani da sarkin ku ba to ni ma ina da nawa sarkin sai yusuf ya dawo kan ɗayan wanda ake zaton shi zai kubuta har ma zai je wajen sarki bari ku ji garantin yusuf ya ce da shi kai idan ka je tun da har za ka zama mai bawa sarki giya da allah in ka je ka tuno da ni ka tuna wa sarki labari na ka ce ya tuna da wannan bawan allah da ya tura aka ɗaure shi a kurkuku ya labarinsa ya ya manta da ni yusuf ya ce ka gaya masa وقال للذي ظن أنه ناج منهما shine asaki yace uzkurni inda rabbika idan ka je wajen sayyid dinka shugabanka to ka tuna ka tuna da ni don Allah kar ka manta da ni ka samu mulki ka samu dama shikenan fa ansahu shaytanu dhikra rabbih fa labisa fi sijni bid'a sinin ku duba dabi'ar dan adam malam mutumin nan bayan kwana ukun kuma ko lokacin da annabi yusuf ya faɗa sai gashi an sake shi a kurkuku sai gashi ya tafi wajen sarkin wallahi da ya je malam ya kama hidimar sarki kawai sai ya ƙiya tuno da yusuf din wannan shine dalilin da ya sa annabi yusuf ya daɗe a kurkukun nan saboda sarki ya tura shi tuntunin ya manta da shi ko mu ma nan ana faɗa an ce wani ya rikici da kaza wani ya rikici da wani babban mutum ya ce kai ku je ku ɗaure mun shi aka je aka sa shi a kurkukun aka ɗaure shi har furfura sai da ya yi mutumin nan to kaji kaji ahlul ilmi sun ce sai da ya shekara arba'in wani bawan Allah ne wani abu ya haɗa shi da wani mai mulki a ƙasar nan ya ce ku je ku ɗaure mun shi aka tura shi aka ɗaure sai da ya shekara arba'in a kurkukun ƙasar nan kaga da su ma ina jin aka buɗe kurkukun har furfura sai da yi ya manta da shi kuma ba wanda zai bi fayil ɗinsa mutumin da basara ke yace a ɗaure shi kai kai saka bukatun shi akwai wani mai beli da zai belin sa to malam irin wannan suna nan barkate ko baka ji ba irin waɗannan da manya suke turawa su ce a ɗaure su suna nan barkate kuma ku je ku bincika a gidajen kasan shi yasa muka kasa samun zaman lafiya saboda zalunci an manta da su wani da 'ya'yansa wani da matansa wani da waye an haƙura da shi yallaɓai ya ce a ɗaure shi kuma wallahi yallaɓai ya manta yallaɓai har ya sauka ma gaba ɗaya har ya sauka har ya ya gama mulkinsa ya gama ma har hawan jini ya kama shi ma har ciwon kafa da ciwon suga ya kama shi ma ana nan ana ta fama ya kusa mutuwa ma ashe ya daddaure mutane ma bai ma bi kadu ba suna nan kuma suna zamansa daga duniya har kiyama mulki mulki da kake gani sarauta ko mulki ko matsayi a gwamnati in mutum bai hankali ba ai zai shuka kansa tsiya shi yasa mutum yana bukatar masu bayan shawara na kwarai ko mutum ya zama mai addini mai tunani mai basira don karka je kai wa kanka mutum ɗaya sai hana ka shiga aljanna wallahi ana ba da labari wancan mutumin ko shine ko waninsa sai aka zo aka ce ai yanzu za a fitar da kai sai ce ku bari na mutu anan aka ce za a cire ya ce ku bari na mutu anan ya haƙura kawai la ilaha illallah Allah ya ce falabisa fi sijini bid asinin jama'a sai da annabi yusuf ya yi shekara bakwai wannan labarin da ke gaya muku a cikin kurkuku a wata riwaya aka ce shekara goma sha biyu ya yi malam ka tuna shekara bakwai yanzu masallacin da kake gani nan gurin in ka zawo bayan shekara bakwai ba abubuwa sun canja akwai mutane da yawa da ba za ka same su ba sun mutu wataƙila an yi canje-canje suka ce yanzu nan gurin haka yake shekara sha biyu annabi yusuf yana zaune a ɗaure akaram kalla yana cin gamza kurkukun kuma kakka tambayi muninsa malam akwai jarabawa da ya wuce wannan yanzu yadda kake jin kaɗin nan kai ba kowa ba a ɗauke ka a ɗaure ka a sa ka a kurkuku shekara bakwai ko shekara goma sha yaya ka gani falabisa fi sijini bid'a sinin to ana nan wata rana Allah mai hikima bari mu samu gurin tsayawa dan abin bai kare ba sai shi wannan sarki sunan Sarayyan ibn al-Walid shi wannan sarki ne yasa aka daure Yusuf ko in ce yanzu ni bari in sani bari in tambaye ku wai sarki ne yasa aka daure Yusuf ko mata sarki ne kam ku faɗi gaskiya mana kuka yi shiru waye ya ce in bai yi ba wala in lam yaf'al ma amruhu la yusjananna wala yakuna min sagirin waye faɗa wata sarki to kaga ashe matan nan suna fa ba da umarni fa ku rike su sosai duk wanda ya rike abin nan zai samu abubuwa ku kula da su kar ku yi wasa da su in kai samu sabani da ita za ta kawar da kai daga kan kujerar ka ko ka samu matsala sulhu da su shikenan sai Allah ya jarrabi shi sarkin sai yayi wani mafarki ya bashi tsoro sarkin to shi kuma annabi Yusuf kaga Allah ya bashi ilimin fasarar mafarki kaga Allah sai ya kawo wani dalilin da sarki zai buƙaci Yusuf kenan by the way order order kawai sai Allah ya jarrabi sarkin nan shi Ar-Rayyan ibn al-Walid sai ya mafarki yace inni ara sab'a baqaratin simani li akuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuha almalau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun sarki ya tara fada yace jama'a ni fa nayi wani mafarki ya bani tsoro naga shanu guda bakwai kosassu lafiyayyu suna cinye suna haɗiɗe wasu motsatsun shanu guda bakwai shanu bakwai dirkaka shanu bakwai motsatsu kafi zuru manyan shanun suna haɗiɗe suna cinye ƙananan shanu ai wannan motsatsun suna cinye masu ƙibar kai nake so in ce na canja abu sab'a baqaratin simanin ya akulu hunna sabon ijab masu kiban motsatsu suna cinye su ya kamata a ce mai kiban yake cinye motsatsu yayi yunwa ta sa yunwa ta sa motsatsan yana cinye mai kiban to yace kuma naga zangarniya guda bakwai zangarniya kamar zangarniyar dawa kamar zangarniyar gero me ake ce zangarniya dai ko ai kun gane zangarniya a bakwai daga ciki busassu e kasassu bakwai daga ciki kuma danyu ya ku jama'a da Allah a fassara mu wannan mafarki ya gaya mutanen gari da yan fada suka ce qalu azghasu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlam bi alimin a kai hawa sarki wannan soki burutsun mafarki ne shirme ne iska ce kawai mu ba mu san wani fassara wani mafarki ba ka rabu da wannan da Allah ba wani abin kirki bane ba kamar irin kai ne ka je kai ta shirme yau ka ganka a Ingila gobe kana China ka dawo nan ka je ga an kawo maka naman kaza can ka tsallaka kana shan abin nan ga ka a wani gida kana cikin ni'ima da yalwa da waye da ko kuma ka ganka a ɗakin kuɗi kana ta zubawa a jaka kana juyawa sai ka ganka a cikin bargonka a ɗaki azghasu ahlam tarkatan mafarki ne kawai iska ce to haka suka ce wa sarki a to bari ku ji ikon Allah kaga wancan wanda Yusuf ya gaya masa dinnan ya fito ko ha sai ce a ba haka bane wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da umma ana unabbiukum bi ta'wili fa arsilun sai wannan wanda ya kubuto daga cikin mutane guda biyu a cikin kurkukun nan shine alladhi naja cikin samarin nan guda biyu da saki da kuma me abin nan wanda zai ce da sarki abinci wancan dama an gama labarinsa mutuwa zai dama waddakara ba da umma waddakara waddakara ba da umma ana nufin a bayan wani lokaci sai ya tuno a ai akwai yusuf ya iya fassarar mafarki ai ni da fassarar mafarki ma na kubuto ai shine waddakara ba da ummatin yace kaf ana unabbiukum bi ta'wili farsilun kai jama'a ni zan ba da fassarar wannan mafarki kawai ku aika ni zan je gidan kurkuku na akwai abin da zan je ne yau ka duba bawan Allah kai da mai gida Yusuf ya ce da kai ka tuna da shi a wajen sarki baka tuna da shi ba sai yanzu bukatar sarki za ta mai da kai wajen yusuf kenan gobe insha Allah za mu tashi gashi ya je wajen yusuf ya sake dawowa ya yi ƙiba ya yi lafiya ya ci abinci yanzu ya zo zai aikin sarki kenan za mu ji mai faru tsakaninsa da annabi yusuf alaihi salatu wassalam abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓen harshe muna neman afuwar Allah wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya rabb